السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi Alhaji Haruna dan ja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba a yau muna bakwai ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 12 ga watan biyar miladiya 2019 muna cikin suratul baqara da izinin Allah za mu tashi aya ta ɗari da hudu da izinin Allah kafin nan wanda yake cewa mala ya halasta mazaunin zamfara ya yi hijira domin halin da garin yake ciki a wannan ba bukata sai an ba shi fatawa ba bai shafi wani abin da za a tambayi wani malami ya ba da fatawa ba ina ganin wannan abin da malaman fikin suke cewa ne abin nan kullun faqihu nafsi kowa masanin fikihun sani a wannan mas'ala ana kashe mutane misali ana yaƙe-yaƙe sai ka ce yana da mafitar da zai je ka ce kai ya tafi inda ake magana a tambaya kan hijira shine abin da aka tsangwami mutum ga addininsa shin ya kai matsayin da mutum zai iya hijira idan aka tsangwame shi aka hana shi addinin shi to shine ake tambaya kan hijira amma ana kashe mutane ana kwace musu dukiya ko a kona gidajensu to mutum yana da wata mafita ai baya bukatar fatawa ana ba sai ka bashi fatawa ka ce mai ya halasta ko bai halasta ba wannan kuma yake cewa malam mutum ne ya ce wa matarsa idan ta yi amfani da wani abu a bakin aurenta ita kuma matar sai ta aikata to ne hukuncin wannan mijin wannan mijin yana nufin ya sake ta ne koko to wannan malamai fiqh suna ce masa talaqul mu'allaq ko talaqu bit ta'liq mutum ya ce ma matarsa in ce wani abu to a bakin aurenta ya sake ta ko kuma ya ce mata misali illa asar ta yi to ke ba mata ta bace ko ya ce mata in aka sha ruwa ke ba mata ta bace malamai suna da mazhabobi a game da haka mazhabin farko shine mazhabin jumhurin malamai daga cikinsu akwai malamanmu guda hudu الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الله يقارى مسيدا duka waɗannan sun tafi akan cewa ta saku inda ta aikata wannan abin da ya rata ya sakinta da shi in ya ce in ta aikata abu kaza sai ta aikata to ta saku amma wasu daga cikin magabata irin su al-Imam al-Auza'i su suna ganin cewa ba saki ba ne suna ganin kurari ne saboda haka in har ta aikata abin da ta aikata ya ce kar ta aikatan ko in ta aikata a bakin aurenta suke ganin cewa to yanzu zai yi kafara rantsuwa ne to wanda ya danganta ne da abin da alkalai suka tabbatar a kotuna amma dai waɗannan maganganun guda biyu akwai su wannan kuma roƙo ya yi zuwa ga masu gudanar da masu kula da karatu zan mika musu sai su karanta takaddarsa sai su gani in shawarar da ya ba su ta yi sai su yi aiki da ita idan ko ba ta yi ba shi ce nan ba ta shafe ni ba ne insha Allah ta shafi masu kula da karatu ne da izinin Allah za mu ci gaba da karatu ba mu zo da wuri ba kamar yadda aka sani saboda alkhairi da muka samu na ruwan sama Allah karo mana mai yawa mai amfani kamar yadda muka ce za mu tashi aya ta ɗari da hudu insha Allah الله تعالى يشي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا نعم وللكافرين عذاب أليم
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى ya ci gaba da bayyana mana wasu miyagun al'adu na Yahudawa wannan Yahudawan da ake ta magana kansu ba ba mutanen da ya kamata a musulmi ya dauke su da wasa bane duk abin da kaga Qur'ani ya bashi muhimmanci yayi tanana ta ma akai ta fadin sa akai ta magana kansa to wallahi ya kamata kai ta kanka game da wannan abun ba abun wasa bane ku duba ayoyi masu yawa tun daga farkon alqur'ani farkon suratul baqara aka fara bayani kai tun daga suratu suratul fatiha aka faɗi yahuda wannan ghairil maghdubi alaihim suna al-maghdubi alaihim da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da bayani kansu ya ci gaba da bayani kansu akai tai har yanzu bayani ake mana kan yahudawa yahudawa daga cikin ɗabi'unsu akwai amfani da kalmomi da bakinsu domin su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wata ɗabi'a ta gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bamu labari cewa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su gaishe da shi da abinda Allah bai gaishe shi ba in sun zo wucewa sai su ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai su cira lamu sai su cira lamu assam ay al-maut kenan mutuwa wai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu wata rana na nashi radiyallahu anha ta ji shi ta ji su sun zo cewa suka ce assalamu alaikum na nashi ta fusata ta ce wa alaikum assalam wa ghadiba Allah alaikum wa la'anakum wa adda lakum azaban alima ta ce kuma mutuwa ta tabbata a gare ku Allah kuma ya tsine muku albarka sannan Allah ya hushi da ku sannan Allah madaukakin sarki ya tanadan muku azaba wacce take mai radadi manzon sama ya ce mata inna Allah yuhibbu rifqa fi kulli shay' ce na Aisha Allah yana son komai a tattausa ki a hankali mana sai ta ce ma Aisha Allah baka ji abin da suke cewa bane yace na ji wa qad radattu alaihim ai na ba su amsa na ce wa alaiku shike sun ce assalamu alaikum aka ce wa alaiku shi yasa manzon Allah sama ya bada ka'ida ma sai in sun yi sallama sai a ce musu wa alaiku shike saboda wannan mummuna kalmar da suke faɗi to kuma suna da wata kalma kalma ce ta larabci sannan kuma su a yarensu na hiburu ibraniyanci to kalma ce take da wata ma'ana akan samu yanzu misali bari buga muku misali da hausa yanzu idan na ce maka kai da ƙiƙi ne da hausa me na maka na yabe ka ko kaga na kushe mutum ko an kushe mutum aka ce amma da larabci aka ce maka anta da ƙiƙun fi amrik ana nufin kai mai bin abubuwa ne dikin dikin dikin dikin yabo ne sadaka idan balarabe ya ce maka anta da kiko to ba zagin ka yi ba amma idan bahaushe ce kai da kiki ne to to to shi ke da kabus kabus ne kabusa da hausa kalmar tana da kyau ma'anarta wai zai fassara mana kalmar kabusa da hausa haka ce kai kabusa ne wani yawwa akwai hura abu ko yana da hura abu a hannun shi da abu mara kyau ko shine bahaushe sai ce masa kabusa amma idan balarabe ya ce anta qabus ai anta fi ghayati alhusn wal jamal kai kyakkyawa ne matuka kuna ne to yahudawa sai suka dauki wata kalma ga ta nan qur'ani zai mana amfani da ita a yaran su zagi amma a larabci kuma kalma ce mai kyau shi kuma ƙur'ani ya sauka ne da harshen larabci sannan daidai lokacin da alƙur'ani yake sauka yana sauka ne a cikin mutanen da suke larabawa to sai yahuda sai su ɗauki wannan kalmar da suka ji sahabban annabi sama suna faɗa masa a madina idan manzon sama yana magana da su sai su ce ra'ina ai ir ahalana ya ma'aikin Allah ka kula da yanayinmu kakka kosa da mu muna yawan maka tambaya ka kalli yanayin mu koyo miki sai su ce ra'ina ai ir ahalana ya ma'aikin Allah ka kula da yanayin mu ka kula da mu ka bi mu sannu sannu kada mu fusata ka duk tambayar da zamu maka ka iya haƙuri ka ɗauke ta ka shanye ta ka ba mu amsa to su kuma yahudawa a wajensu idan suka ce ra'ina kalma ce ta zagi ko dai ra'inan wato jahili ko kuma ra'ina kalma ce da aka samo ta daga arru'una shine abu ya lalace ya riɓe duka ma'anonin suna da kyau kaga ba su da kyau a ce jahili ko kuma a ce abu ya riɓe kaga ba abu bane mai kyau ko to sai yahuda sai suka ɗauki wannan kalmar idan sahabbai suka ce ra'ina sai su koma gefe sai su rika dariya sai su ma sai su zo su ce ma manzon sama ra'ina suna nufin waccan kalmar mai mummunar ma'ana ba wadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke nufi ba a harshen su na larabci su sai su ɗau waccan ma'anar ta harshen su na ibraniyanci wato hibu ina jin mun gane ko to shine dalilin saukar da wannan ayar a cikin mafi rinjayen maganganun da malaman tafsiri suka yi sun ambaci maganganu da yawa amma wannan ita ce ma'anar da tafi kusa da daidai kuma ita ce mafi yawancin malaman tafsiri suka rinjayar cewa sahabbai suna faɗa ma manzala sama wannan kalmar ta ra'ina to sai Allah madaukakin sarki yace tunda yahuda sun dauke ta a matsayin zagi kuma suna son su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita kuma dama burin su kenan a cikin zuciyarsu sai Allah madaukakin sarki sai ya hana sahabban annabi sama amfani da wannan kalmar sai aka kawo musu wata kalmar da Yahudawa ba su da irin ta kuma ba su isa su ba ta wata ma'ana mummuna ba shine sai Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka miƙa wuya zuwa gare shi suka yadda da dokokinsa la taqulu ra'ina kakku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina kalmar ra'ina daga yau ku daina amfani da ita kakku yi amfani da ita wace kalma za ku yi amfani da ita wa qulun zurna ku rika ce ma manzo Allah sama unzurna da ra'ina da unzurna duk ma nasu da shikenan an kashe bakin tsanya ko a sake jin kuma kuka sai a ga wace kuma wace ma'anar za su iya kirkirowa a cikin kalmar unzurna unzurna bi musannu sannu dan dakata mana dan tsahirta mana kula da yanayin mu kakka kosa da mu yi haƙuri da mu duk ita ce kalmar ra'ina kuma ita ce kalmar unzurna wasma'u sannan Allah mu sai ya ba shi kuma wani umarnin ya ce wasma'u sannan ku rika saurara idan annabi sama yana magana ku riƙa bari sai ya gama magana sannan ku kuma sai ku faɗa abin da za ku faɗa idan wani yana da tambaya to ya dakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama jawabinsa to daga nan shi kuma sai ya zo sai yayi tambayarsa kada manzon Allah sama yana cikin magana sai ku gicciyo ku gitta masa wata magana ku shigar da wata magana da za ta ɗauki hankalinsa ko kuma ta ɗauki hankalin sauran masu saurare ku bari sai ya gama walil kafirina azabun alim kafirai yahudawa da duk danginsu suna da azaba wacce take mai radadi wannan tafsirin wannan aya kenan a kalma kalma cewa Allah madaukakin sarki yana kiran masu imani a wancan lokacin da kuma har yau cewa kar su rika cewa ra'ina in suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin amma kalmar da za su yi amfani da ita wadda ba ta ɗaukan wata ma'ana sai ma'ana ɗaya mai kyau su ce unzurna ya ma'aikin Allah ka bi mu sannu sannu ka ɗan tsahirta mana ka bi mu a hankali wannan ita ce haka al'allama tubni kasirin rahmatullahi alaihi abul fida a cikin tafsirin sai yake cewa na Allahu ta'ala ibadahu almu'mini Allah madaukakin sarki ya hana bayinsa masu imani an ya tashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fi adihim cewa kasi koyi da kafirai a cikin maganganunsu kuma kashi koyi da kafirai a cikin ayyukansu wa zalika anna al-yahuda yadda lamarin yake yahudawa kanu yu'anuna min al-kalam ma fihi tawriyatun sun kasance suna amfani da magana kalmar da ta kasance jirwaye mai kamar wanka lima yaqsudunahu min at-tanqis alaihim la'ainullah abinda suke amfani da shi a matsayin tauye annabi sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da matsayinsa sai al-imam kafirin sai ya la'ane su yace Allah ya la'ane su fa idza aradu an yaqulu isma' lana masu imani sun kasance idan za su ce ma manzo Allah sama ya ma'aikin Allah ka saurare mu ka bi mu a hankali yaquluna ra'ina suna cewa ne bi mu a hankali dai amma su yahudawa wa yuwarriwuna بالرعولة amma sai su zo su yahuda sai su rika amfani da kalmar a matsayin ru'una wato riƙewa wai manzon Allah sama ya riƙe subhanallah kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din Allah madaukakin sarki ce daga cikin Yahudawa akwai waɗanda suka kasance abinda suke shine sun kasance yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna karkatar da magana daga asalin yadda aka aje ta ga asalin yadda ake amfani da lafazi su kuma sai su ɗauki wannan lafazin sai su juya ma'anarsa su karkatar da shi su ba shi wata mummunar ma'ana wa yaquluna sami'na wa atayna sannan suna faɗi suna cewa mun ji amma mun saba mun ji ba za mu bu ba idan maza sama ya musu magana su ce sami na wa asaina mun ji amma mun saba ba za mu bu ba wasma ghayra musma'in sannan kuma suna ce ma annabi salama ji amma ba za ji ba ji kake ba ko kuma fa ne inda ba za a ji ba faɗa mana ta bi bayan kunne ta wuce wa ra'ina layyan bi alsinati sannan kuma suna faɗin kalmar ra'ina layyan bi alsinatihim suna masu karkatar da harshensu suna masu karkatar da harshensu suna nufin wata ma'ana ta daban ga asalin ma'anar kalmar amma sai su karkatar da ma'ana sai su faɗi wata ma'ana mummuna don su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'anan fiddi kuma so suke su soki addini domin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukar addini ne babu wata sukar da ta kai suka a cikin addini kamar ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah baya yafi a zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sannan musulmai ma ba su yafewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama to ba zai kwana a duniya ba ko ya ce ya tuba ba za a karɓi tubansa ba idan musulmi ne daga nan ya zama kafiri ko ya ce ya tuba to ya tafi can lahira ya tuba a lahira in tuban zai mishi amfani a lahira amma a duniya sai ya tafi lahira kashe shi za a yi saboda manzo Allah sama ba abun wasa bane idan kuma kafirin amana ne ya zama ya zagi manzo Allah sallama malamai suka ce in taqabat zimmatu tun daga wannan lokacin amanar da aka kulla da shi ta warware ba ta iyaka su malamai suna ganin cewa yana da damar da zai musulunta domin dama kafirai kullun zagin manzo Allah sama suke kullun sai sun zagi manzo Allah sallama zaman da manzo sama yayi a Makka wani zagi ne bai sha ba a gaban shi a gaban shi matar baffansa ummu jami za ta zo tana zaginsa tana cewa muzammaman abaina wa amrahu asaina wa dinahu qalaina tana cewa muzammaman abaina tace wai wai sunan manzo sama Muhammad shayabu sai ta juya sunan akan wazani ɗaya na larabci sai ta ce muzamman ba za ta ce Muhammad ba Muhammad shayabu muzammam shakushe so da ka sai ta rika cewa muzammaman abaina shakushe mun ki mu bi ka wa amrahu asaina sannan mun saba lamarin sa ba za mu bi lamarin shi ba sannan wa amrahu qalaina eh wa dinahu qalaina sannan ba mu da addinin sa muna gaba da addinin sa manzon sama ya ji ta sai ya ce sai ya zo sai ya ce masa habban sa alam tarau kaifa يدافع الله عني كما كيف يدفع الله عني شر قريش يسمونني مذمما وانا محمد manzon sama sai ya sai musu abin da ake ce mushi tagadi ko at-tagadi ko at-tagadi shine ayi abu dan a bata maka rai amma sai kai kaman baka san an yi ba ko a jikina wai an kikari ka kausa manzon sama sai ya ce ba ku ganin abin da Allah kullum yana kare mini yana kare ni daga yana tunkuɗe min sharrin Qurayshawa suna ce min musamman amma ni ne Muhammad to kage suna yi to to Yahudawa saboda su zagi addini su ci mutuncin manzo Allah sallama dabi'a su ita ce kullum ya za su samu wata kalma da za su yi amfani da ita a fili a zata yabo suke yi amma a zuciyarsu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke shine Allah madaukakin sarki ya ce ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا دا أشي yahuda wannan sai su rika zuwa suna ce ma manzon Allah su sama sami'na wa ata'na ya ma'aikin Allah mun ji kuma mun bi wasma' wanzurna kuma su rika cewa isma ka saurare mu wanzurna kuma kai mana a hankali lakana khairan lahum to da wannan yafi alkhairi a gare su amma tunda babu alkhairi a tare da su walakin la'anahumullah sai dai Allah madaukakin sarki ya tsine musu bi kufrihim saboda kafirai ne su fala yu'minuna illa qalila kadan ne kake samun yahuda sun musulunta sun yi imani to wa kadhalika ja'at al ahadith bil ikhbari anhum haka nan hadisai sun zo suna ba da labari a game da yahudawa da irin zagin da suke ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bi annahum kanu idza sallamu innama yaquluna assalamu alaikum in sun zo gaida manzon sama ba assalamu suke cewa ba assalamu suke cewa والسام هو الموت ابن كثير يتي abin da ake cewa as-sam shine mutuwa in sun zo sai su ce ma manzo sama assalamu alaikum su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب وعليكم shi yasa aka umarce mu cewa in zamu musu raddi sai mu ce musu wa alaikum in sun mana sallama sai mu ce wa alaikum to kaga wannan ita ce ka'ida wal gharu anna Allah ta'ala naha al mu'minina an mushabahati al kafirin qawlan wa fi'la kai dai manufan wannan aya Allah yana hana mummunai kashi koyi da kafirai a maganganun su da kuma ayyukan su shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin azabun alim kan me koyi da su tunda sun dauki waccan kalmar sun bata wata ma'ana mummuna to mu mu dauki kalmu daina amfani da ita kwata kwata sahabbai a lokacin su daina amfani da kalmar ra'ina sai amfani da kalmar unzurna وفيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم ما لا ابن كثير يتي أتشن ونن آية akwai hani mai tsanani akwai kurari da kuma ɗaukan mataki mai tsanani akan cewa ka a take ai koyi da kafirai ame fi aqwalihim a maganganunsu kar ka zama maganganunsu kake koyi da su a maganganunsu wa af'alihim sannan kar kai koyi da su a aiki wa libasihim sannan tufafin da aka ware aka san na kafirai ne zalla to shi ma kada musulmi ya sa kaga kamar irin kayan da ake sa na bikin nan abun kunya ne yanzu zaka ga musulmai za su yi aure coci ne kawai yanzu ya rage musu su je wal iyazu billah amma da irin wannan rigar da ake sawa na sa ban sa ba sunan ta kenan wannan rigar ta mata da suke sa na sa riga amma ban sa ba kasiyatun ariyatu ita musulman mu suke sawa su je su kama wani waje na shakatawa a je a dau a je a yi biki wannan musiba ce an sha jawo hankalin mutum daga nan ake tafiyar da albarka a wuri aure idan mutum ya tsaya ya kalle shi zai ga tun daga neman sa albarka ake nema shi yasa aka ce kakka yi sai kai istikhara اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم daga nan sai ka faɗi matar da kake son ka aura ka ba Allah zaɓi ka ce ya Allah in ka san wannan mata alkhairi ce a gare ni da addini na da rayuwata kaga har da rayuwa ta duniya ya Allah ka tabbatar da ita a matsayin matata kishiyar haka ya Allah idan a ilimin ka ka tabbatar da cewa ba alkhairi a cikin wannan matar ya Allah ka canza min wata mata ko da ban santa ba sannan kuma ka sa in yadda da ita matakin farko ce na sannan aka ce ka je ka nemi shawaran mutanen kirki istikhara da istishara ka nemi mutanen kirki ka tambaye su shawara gidan wane da nake son in nemi aure don Allah me zaka ce game da shi shi kansa mai gidan matarsa uwar yarinya sannan ita kuma yarinyar da zaka aura neman albarka kake sannan kuma ka zo aka ce in aka zo daurin auren ayi addu'a sunna ne an yi aure ayi addu'a Allahumma barik lahuma Allahumma barik lahu wa barik alayhi wajma' bainahuma fil khair ko fi khairi kaga albarka ake nema abinda ake ce ma albarka shine baqa'ul khairi ilahiyyi ala shay abinda ake ce ma albarka shine alherin Allah ya tabbata akan wani abu shine in kace barakallahu fi shay'in kai ma wani abu addu'a kace Allah masa albarka kana nufin alkhairin Allah ya tadaduwa akan wannan abun kai ya tsaya sannan aka umarci duk musulmi idan ya gamu da kai ya ji labarin kayi aure addu'a albarka zai ma sannan aka ce ka gayyato mutanen kirki su zo su yi walima su ci abinci sannan duk wanda ya ci abincin kai ma addu'a sannan aka umarce ki idan matan nan ta shigo kakkai tarayya aure da ita sai ka kama goshinta ka mata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi sannan aka umarce ka cewa ku zo ku yi sallah ta neman albarka na fila raka'a biyu sannan lokacin da za ka yi taruwa aure da ita aka sa ka kai addu'a اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ba a san shaitan ya kusanto ku amma duk musulmai suka yi watsi da wannan sai su je kawai abubuwan da arna suke shi suke koyi da shi shine abun burgewa shi yasa tun kafin ma ya auren sai ya tambadar sai wasu sun riga shi dandana matar tashi dandana ta ne mana ka je ka yi abin nan pre wedding abin nan pictures free wedding pictures ka sa a youtube ka sa a facebook ka sa a twitter ka sa a ko'ina inda kowa ke shiga kasuwa kazanta kowa ya gama ganin maka ita ka ɗauki hoto kayi haka kayi haka da ita shi ke kowa ya ganta sannan kuma ka gama kai fosta a je wajen mai kamiya a gama hoton matarka a je wajen tela a ga hoton matarka a je wajen kalakawa a ga hoton matarka ba inda kowa bai gama bai gama ganin matarka ba matarka da ake son bibu na awanisu mata kamar kwai take ka je ka yi tallarta wanda yana cin fitinan mu a wannan zamanin Allah shirya to ka gani an hana mu koyi da su in an hana mu abinda suke faɗa an hana mu faɗa duk da mu fa ba nufin ba sahabbai sun zo sun ce ma manzo sama ra'ina suna nufin waccan kalmar ce mummuna amma tun da yahudawa suka dauke ta suka mai da ita tasu kuma suna da mummunan nufi a zuciyarsu sai Allah ya ce ku ban musu su tafi su je su ƙara da ita ai larabci yare ne da Allah ya zaɓe shi duk duniya ba yaren da yake da yalwar kalmomi kamar sa wasitu kitab Allah lafzan wa ghayatan wa ma dhikru an ayin lahu wa izati fa kayfa adiqu al-yawma an wasfi alati larabci duk wani abu da ka sani sai ka samu abu ɗaya ya kira shi da suna ɗari ɗari duk sunan abu ɗaya wani ma ɗari da hamsin abu ɗaya yana da suna a larabci ɗari da hamsin to sai a tsaya ana talaucin kalma ba talaucin kalma a larabci so da kai tun da sun ɗauki waccan kalma ta ra'ina sun ba ta mummunar ma'ana ku ban musu su je su karata da ita a yaran su na hibiru ku ku ga kalma mai kyau ku yi amfani da unzurna an hana mu mai koyi da su wa ayadihim haka nan bukukuwan su bukukuwan kafarai an hana mu mai koyi da su duk abin da su irin wannan daya daya din da ake da su ga su nan yau duniyar gabaki ita daya ce Mother's Day ko Valentine's Day waye day day day day ga su nan day day ba su da iyaka kullum an cika mutane da day day ko Mother's Day ranar ce mutum zai je sai ma mamar shi fulawa ya je kai mata saboda lalacewa mu da muke da mu da muke da ayoyi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amai hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mu muke da waɗannan fa amma sai a ware a shekara ɗaya rana ɗaya zaka tuna da uwarka shekara ɗaya ta a shekara to ɗaya zaka tuna da mamarka sai ka sai mata fulawa shi kenan sai ka je ka kai mata shi kenan ma za su dai kaga wannan bala'i wa ibadatihim sannan an hana mu mai koyi da da bautar su wa ghairi zalika min umurihim allati lam tushra lana wa lam nuqarr alaiha haka nan duk wani abu da ya zama na kafirai ne wanda ba a shar'anta mana ba to bai halatta mai koyi da su a ciki ba haka abin da ba a tabbatar mana ba nasu ne to mun musu kayan su su tafi su je su rinke da kayan su kaga har magana an hana mai koyi da su kalma unzurna larabawa sukan yi amfani da ita dama tuntuna a matsayin dan tsahir tamun imrul qais yana cewa halilayya murrabi ala ummi dundabin nuqaddilu banati alfuadi almu'azzabi yace fa innakuma in tanzirani sa'atan min ad-dahr tanfa'ni lada ummi dundal ko kage yace fa innakuma in tanzirani sa'atan tanzurani sa'atan idan kuka dan tsahirta mun dan lokaci kage yace tanzurani ko kuma tunzirani a lugogin da waƙar ta zo da su ko riwayoyin da suka zo da shi sannan can amr ibn kulsum yana cewa abahin din fala ta'jal alaina wa anzirna nukhabbirka al-yaqina kaga nan ma anzirna ka dan tsahirta mana to tuntuni laraba suna amfani da wannan kalmar a matsayin abi in ana ma magana in kana magana da wani ka ce dan da Allah dan dan dan yi min a hankali ko kuma bi nisan nisan al-imam al-qurtubi yace fi hadhihi al-ayati dalilan a cikin wannan ayar da aka karanta akwai dalilai guda biyu dalili na farko ala tajannub al-alfaz al-muhtamilati allati fiha at-ta'rid lit-tanqis wal-ghaf an hana yin amfani da kalmar da take da harshen damu duk kalmar da zaka yi amfani da ta zama akwai harshen damu a cikin ta to in son samu ne ka aje wannan kalma ka dauko kalmar take da ma'ana daya ko yanzu misali ɗazina ce sai a shekara ɗaya za ka tuna da uwarka ka ga a hausa kalma in ka ce mutum uwarka ka ga ma'ana biyu take da su ko ba haka bane idan ba haushe ce uwarka na farko yana nufin mamakka yana baka labari ko haka nan ko sannan kuma idan ya ce uwarka ɗayan kenan ko mara kyau to in son samu ne idan za ka yi magana da wani kaka ce uwarka sai dai ka ce ne sai dai ka ce mamarka ko ka ce babarka ko ka ce innarka inda kuma suke amfani da goggo ka ce gogwarka ko zai fi amma idan ka ce uwarka wani ba zai fahimta ba kalmar da duk za ta ɗau ma'ana biyu da ma'ana mai kyau da mummunar ma'ana to a cikin fasahar magana in son samu ne ka aje wannan kalmar ka ɗauko kalmar da ba ita ba ka yi aiki da ita shi kenan ba wanda zai zarge ka mun gane da wannan ne mala abu gumi rahmatullahi alaihi ya soki salatin da ake ce masa jawharatul kamali wanda a cikinsa akwai kalma al'asqam kalmar da ta kawo rigima a shekarun baya a ƙasar nan kalma asqam ana fassara ta asqam a asalin larabci yana nufin wanda ya fi kowa rashin lafiya kuma kana ma'anar su zama kana kana kalma al'asqam اللهم صل على سيدنا محمد نبيك التام الأسقم wanda ya fi kowa ciwo mahala ya ce mu masu amfani da wannan salatin su daina amfani da shi kuskure ne masu tsarikar tijjaniya su kuma suka yi ta tawilinsu suka yi ta tawilinsu suka yi ta tawilinsu tun da akwai wata kalmar da ta fita to a ɗauko kalmar da take ita ba ta ɗaukar irin wannan rigimar ai amfani da ita mana shi ke na an huta ko to shine yin wannan misalin gashi a Hausa muna da shi ka ce uwarka kaga zagi ne sannan kuma kalmar kana nufin mamarka wacce ta haife ka shi ce to ka aje kalmar uwarka kai amfani da kalmar mamarka shi ce nan ba an huta ba menene na rigima ba wanda zai zarge ka sai ka zage shi to wannan dalili malam al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi ya rubuta tafsirin sa ne akan fiqhun al-qur'ani so da ka sai ya fitar mana da wani fiqhu sai ya ce wa yukhraju min hadha fahmul qalbi bit ta'rif yace a cikin karkashin wannan ka'idar za a fitar da ka'idar fahimtar yima mutum kazafi ta hanyar yin jirwaye mai kamar wanka ko ta hanyar yin habaici sai wani dama ana dan zargin sa haka dai ana jin bayi da uba na shari'a sai kawai sai wani ya zo ya tarar da shi a wajen nan mu dai mun gode ma Allah an san ubanmu eh in wani ya isa ya faɗi uban shi to a malikiya shi wannan da aka yi ma haka yana da damar da zai je kara koti ya ce ga wannan ya masa kazafi ya ce shi ba dan halas ba amma sauran malamai sai suka ce a kalmar tana daukan ma'anoni biyu ya zo ya ce eh mu dai Allah ya sa kowa ya san uban mu sai ce a to ai dama yayi magana shine kawai shikenan tunda bai faɗi sunan wanda yake nufi ba to ba da hujja da zai kai shi kotu amma malikiya suka ce yana da hujjar da zai kai shi kotu ya ce da shi yake mun gane shi ne mala alkokuzi sai ce wa zalika yujibul hadda indana idan aka je kotu ya kai shi kara kuma ya tsaye da shaidu cewa a gaban mutane wannan ya mushi wannan abun to za a masa bulala tamanin a malikiya wannan da ya zo wannan hargajin ya zo wannan zagin kasuwa din to in wanda aka kai ya kai shi kara ya kawo hujja ya ce ai wane na wajen wane ma na wajen wane ma na wajen ya tabbatar da shaidu guda hudu to za a kama wannan da ya zo ya wannan kurarin ya wannan hargajin a masa bulala tamanin saboda ya masa kazafi amma sai mala al-qurtubi sai ce khilafan li abi hanifa wa shafi'i wa ashabihima amma al-imam abu hanifa da al-imam shafi'i suka ce a'a tunda bai faɗi sunan shi ya ce kai nake nufi ba to shi ba da hujja da zai zo ya ce ai ni yake nufi قالوا suka ce at-ta'rid muhtamil lil-qadhf wa ghayrihi suka ce ai jirwaye ne kamar wanka zai dauka kazafi yake masa zai kuma ya dauka ba kazafi yake mashi ba wal hadd mimma yusqatu bi-shubhati suka ce kuma ai haddi ba a tsaye da shi da shubha idan akwai rigima a haddi to ba a tsaye da haddi shi yasa malamai suka ce yanzu da wani zai zo sai je ce ya ga da wance da wani suna lalata ya gansu kaman yadda ake sa taɓarya a cikin tirmi ya gansu alkali ya ce masa ina shaidu sai je je samo shaidu guda uku su ma duk su tabbatar da haka ce a zo shaidan shi na hudu sai ce to ni dai gaskiya tsakani da Allah ba zan iya cewa haka ba ni dai na ganta akan gado ban san me suke ba malamai suka ce dai ya rusa ya kawo shubha ya rusa shaidar da waɗancan guda uku duk suka bada da shi wanda ya ka labarin sai a kama su duk a zane su a masa bulala tamanin tamanin domin ne ya jibu dan'ul hududi da shubuha haka ka'ida ta ce idan haddi na shari'ar musulunci ya zo amma kuma sai aka samu wani abu na rikici a ciki wani ya kawo rawa a ciki ya dan sa yayi rawa to duk za a rusa ba za a je a yi haddi ba malaman mu suna cewa gara a kitsaye da haddi duka guda sittin da ai kuskuren haddi ɗaya wanda bai cancanta a masa haddi ba a masa haddi domin mutunci ake son a tsare a musulunci kuma ana son a tsare rai ba burin musulunci bane ai ta kashe mutane ba burin musulunci bane ai ta cin mutuncin mutane to kun ga shine wannan to amma su a malikiya sai suka ce idan mutum ya zo ya maka hargaji ya yi irin waɗannan maganganun ko ya je rubutu a kotu a jarida ya yi maka irin wannan abun ko kuma irin katun ɗin da ake yi sai a zana mutum gashi nan ba kaza gayi nan masu karatu da sun gani sai su gane ai an zana fuskar dai tai kama da tashi hancin ya kama da nashi amma kuma kai tsaye ba a ce shi bane to malikiya ana dauka wannan a matsayin kazafi saboda zai iya dauka kuma ba zai iya dauka ba amma su sai suka rinjaye da bangaren cewa zai iya dauka su kuma sauran mazhabobi sai suka ce a'a musamman hanafiya da shafi'iyya sai suka ce a'a ba za a yi haddi a nan ba ina jin mun gane kawai abin da limamu kutubi yake son ya fitar mana anan yana nuna mana cewa kalmar da ta kasance tana ɗaukan ma'anoni guda biyu da mai kyau da mummuna to a shari'ar musulunci ba a son kai amfani da ita ka je ka bincika wata kalmar da take zallar ma'anarta mai kyau ce sai kai amfani da ita kamar misalan da muka buga a baya dama ce mana abu biyu za a fitar abu na biyu at-tamassuku bi saddi zara'i wannan ayar ta karantar da mu wata ka'ida da ake ce mata saddu zari'a me ka'idar saddu zari'a ka'idar saddu zari'a ita ce bannana nesa sai a ce kakkaje inda take kusa da inda take bari mu buga misali sai a ce ga wani abu a bakin titin nan na masallaci babban titin nan da ya taso zai kai mutum hadda kace ya tafi hajjos ko kuma in yi nan shi kenan zai tafi kaso tudun wadaye nan ya tafi har zamfara har sakko ta hannaja can kuma in yi can ya tafi ya tafi kaduna har ya tafi legas ko wannan titin dai ga nan kuna ganin shi to banna na nan a bakin titin to shari'ar musulunci sai ta ce maka ne sai ta ce maka kakkaje bakin kofan masallaci ita ce saddu zari'a toshe hanya ta banna hanyar da za ta kai ka suɗaɗa ka tafi wata ɓanna sai a ce kakkaje me yasa aka ce ka kalli mace wacce ba taka ba haka me yasa aka hana kallon tsaraici an hana kallon tsaraici ne a shari'ar musulunci saboda me saboda kada ya kai ka zuwa ga babban mummunan aiki shi yasa ai manzo sama sai ya lissafa sai ya ce al'ainu tazini wa zinahan nazr wal الأذن تزني وزناؤها الإصغاء واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشق الخطو والفرد يصدق ذلك أو يكذب إدنا زنا a nan sai sai ce me zina ido zina ido ita ce kallo kunne yana zina me zinar kunne sauraron maganar matar da ba taka ba shi yasa mai al ya ce wa talazzuzu bi kalamiha da jin daɗin magana da mace matar da ba matarka ba sannan wal yadu tazni hannu ma na zina wa zina hal batsh zinar hannu shine tabawa wal rijlu tazni wa zina hal khatu kafa na zina zina zina kafa ita ce mutum ya tattaki amma karshe me zinar wal farju yusaddiqu zalika aw yukazzib al'aura ita ce za ta tabbatar da zina ko kuma ta karyata to sai aka hana mu waɗannan abubuwa kaga saddu zari'a ce kafirai ya halatta a zagi gunki dan ka zagi gunki sai me gunki abin bautar kafirai sai ka zage shi ba komai to amma sai ya zama idan aka zage kafir aka zage ababen bautar kafirai to su kuma suka tashi su ce bari su rama sai su zagi Allah sai Allah sai ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighayri kak ku zagi ababen bautar waɗanda suke bauta ba Allah ba kakka ga gunki ka zagi gunki kakka zagi cross a gaban kirista misali fa yasubbu Allah adwan bighayri idan suka tashi ramawa sai su zagi wa sai su zagi Allah aduwan saboda kiyayyar da suke ma musulunci da Allah bighayri ilm kuma dama za su yi ne a jahilci to kaga sai aka hana mu me aka hana mu zagin gumaka domin me katta kai a zagi Allah saboda haka shari'ar musulunci tana da ka'ida duk abin da zai kai zuwa ga banna to sai shari'ar musulunci sai ta ce ka a aikata wannan abu ina jin mun gane to shine al-Imam al-Qurtubi ya ce wannan aya ta karantar da mu haka tunda Yahudawa sun ɗauki wannan kalmar domin su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ci mutuncinsa to sai aka hana min amfani da ita sai aka ce la taqulu ra'ina saddan lizari'a domin a toshe kafa domin a toshe hanyar banna sai aka ce kar ku ce ra'ina abinda ake bukata ku ce unzurna ina jin kowa ya fahimci ka'idar saddan zari'a to a ciki akwai wannan shine al-imamu al-qurtubi sai ya ce huwa mazhabu malikin wa ashabihi wannan mazhabin al-Imam Malik ne ya tafi akan aiki da sajdu zari'a shi yasa zamu ga wasu abubuwa da yawa a malikiya sai a ce kakka yi su misali an hana mai azumi yanzu bari mu ga misalin halin da muke ciki an hana mai azumi ya shaka ya shaki hancinsa da ruwa haka saboda me kai ya je shige masa ya bata mishi azumi ko sannan wajen kunkura baki a ƙa'ida ana san ba azumi ake baka kurkura bakinka sosai to amma in ana azumi sai aka ce kaka kurkura da yawa saboda me kai ya wuce maka a wancan hadisi ne manzo sai ce wa balik filistin shaqi illa an takuna fa'ila ka kai matuƙa wajen shaƙarwa sai dai idan azumi kake a malikiya su kuma mai alƙurtubi sai ce wa la yubalik sa'imun fi madmada li'annahu aula li alla yanquba yace kada mai azumi ya kai matuƙa wajen kurkura baki saboda ana gudun kada ruwan nan ya je ya wuce mishi ya zama sanadiyar lalacewar azumin sai aka hana shi kaga wannan ma saddul dari'a ce mun gane malikiya sun fitar da ka'idoji masu yawa a ƙarƙashin wannan me yasa malikiya suka ce idan mace ta zo za ta yi sallah ta matsa jikinta ta matsa jikinta kar ta bude duk da ba daidai bane wannan amma dai abinda su asalin abin da za suka gina wannan hukuncin a kai shine suka ce kada tana cikin sallah iska ta shiga cikin al'aurata ta ji sha'awa shi kuma namiji sai aka ce kai ya matse shi kuma kai ya matse ya je ya matsa gaban shi ji sha'awa kaga akwai hikima a ciki kaga saddu zari'a ce sannan a shari'ar musulunci Allah madaukaki suke ce wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin kada mace ta sa ta sa munduwa ta sa awarwaran kafa ta rika tafiya tana karas karas karas karas karas ko kuma ta sa takalmi ne kwas kwas kwas maza su karkatu su ji ta shikenan sai ta jawo hankalinsu kaga saddu zari'a sannan matan annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce in za su yi magana da sauran mata duka sai aka ce ne wala takhda'na bil qawl ko fayatma alladhi fi qalbihi marad idan mata za su yi magana idan mace za ta yi magana da ba mijinta ba to ta bude murya a ji muryarta kamar ta namiji ce eh amma idan mijinta shi yasa duk mace mai hikima ya kamata ta zama tana da murya biyu eh muryarta ta cikin gida ita da mijinta in ta tashi wannan sanyayyen murya za ta masa duk wahala azumi duk wahala zafin rana idan ta mishi wannan magana ko ya je kasuwa ba ko sisi ko ya je ya je ATM ba ba service eh ko ba ko ba kudin ko ba service ko duk yanzu tana faruwa a Najeriya shikenan ya je kar babu to ya dawo gida sai ta yi masa magana da zai za ta sa masa sanyi amma in tana magana da ba mijinta ba musamman ta je shagon wani to ta buɗe muryarta ta yi katuwan murya muryarta ta zama mai eko eh sai magana da shi kamar namiji take magana yake magana kaga ka'ida kenan me yasa aka ce fala takhdana bil qawl Allah sai ya faɗi illar sai ce fa yatma alladhi fi qalbihi marad kada wanda yake da ciwon sha'awa ta zina ya kwaɗayinta alhali ita matan wani ce ko kuma ba matar shi bace a ita kun ga duk saddu zari'a ce so daga misalin ka'ida ta saddu zari'a suna da yawa a cikin musulunci idan mutum ya bibi hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da aka fitar da su karkashin wannan ka'idar da aka same ta a wannan ayar to suna da yawa to shine sai al-Imam al-Qurtubi yace wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu sana al-Imam Ahmad ma ya yadda da wannan ka'idar a matsayin ka'ida fitar da hukunci wa qad dalla ala hadha al-asl al-kitab wa sunnah haqiqa littafin Allah da sunnan manzon sama duk sun yi nuni zuwa ga wannan ka'idar tasaddu zari'a a toshe maka hanyar banna domin kakka kai zuwa ga asalin banna والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه abin da ake ce masaddu zari'a shine a hana ka wani abu wanda asali ba haram bane akan kanshi abun ba haram bane amma ne yukhafu min irtikabihi alwuqu'u fi mamnu'in ana jimma mutum tsoro idan ya aikata shi zai iya kai shi zuwa ga balla sai a hana ka yin wannan abu asalin abun ba haram bane kun ga kalmar ra'ina ai ba haram bace ko to amma tunda za ta kai zuwa ga banna sai aka ce ne sai aka hana ta zagin gumaka haramun ne asali ba haramun bane amma sai aka hana saboda zai jawo a zagi Allah mun gane ya sannan mace ta sa mun duwarta ta yi tafiyarta asali halal ne to amma sai aka hana ta shi yasa da a cikin gida ne sai ta sa ma mijinta domin ya ji a yanzu da aka hana mace ta sa kayan maza a ina ne aka hana ka taba tunani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu المتشبحات من النساء بالرجال Allah ya tsine ma matan da suke kama da maza su sa kayan maza a ina ne aka hana su su sa a waje ya halasta matar ka ta sa maka duk abin da kake so ta sa duk abin da kace tana kana son ta sa za ta sa na namiji in ka ce wando take son ta sa ta sa in ka ce hula kake son ta ganta da shi ba wanda zai ganka ba wanda zai ganta sai kai ya halasta ta sa maka hula in jallabiyan maza kace kake son ta sa ya halarta ta sa amma ba za ta fito waje da shi ba shi ne abin da ake nufi kage ka'ida kenan kage asali ashe ba haram bane amma a waje fa ya zama haram saboda zai haifar da wata fitinar a waje sannan mace da aka ce ta sa hijab a ina aka ce mace ta sa hijabi kar ta yi tabarruji wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula aina a waje amma a cikin gida ba ya halasta ce abinta da mijinta to fahimtar wannan ka'ida